الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن والاهم الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mana barka da sake hallara majalisinmu na karatun ahlari a wannan masallaci na alburhan a wannan rana ta alhamis 24 ga watan dulhijja hijira alif da 438 wanda kuma ya zo daidai da goma sha hudu ga watan Satumba miladiya shekara dubu biyu da goma sha bakwai. To, a karatunmu da ya gabata kafin mu tafi hutun sallar lahiya, mun tsaya ne a muna cikin babin sahau ba, muna cikin babin rafkanuwa. kuma mun tsaya daidai ina na to wal masbuqu mun karanta nan ko nan za mu tashi na nan za mu tashi na والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل أقل ركعة كو أقل من ركعة ذي زمان أقل من ركعة فلا يسجد معه فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا شو ما لن يتي والمسبوق masbuki shi masbuki abinda ake wadda ake nufi da masbuki shine wadda aka tsere masa a sallah shine wadda aka tsere masa a sallar liman ya rasa mafi karanci raka'a ɗaya idan mutum ya rasa daga raka'a ɗaya sama wannan ana ce masa masbuki والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة ما لا يتي ود أكل جايش أتو ود وانا أبي كبتي مسا أسلة إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة إن يرزكي كسا da raka'a ɗaya tare da liman in ya riski ƙasa da raka'a ɗaya tare da liman kamar na ana nufin bai samu raka'a ba kenan ƙasa da raka'a ɗaya bai samu raka'a ba kenan kamar ya zo ya samu an ɗago daga ruku'un raka'ar ƙarshe sai aka yi sauran da shi aka tafi sujada da shi sujada biyun nan duka aka yi da shi aka yi zaman tahiya da shi wannan duk sunansa aƙalla bin raka'a bai kai raka'a ba balle a ce ya zo ne ana sujadar ƙarshe ko ya zo ana zaman tahiya duk wannan aƙalla bin raka'a ne ƙasa da raka'a ne to duk wadda duk masbukin da ya wuce rasa raka'a ɗaya ya wuce biyu ya wuce raka'a uku har ya kai ga raka'a hudun ma duka ya rasa in mai hudu ne ko raka'a uku ma duka ya rasa in mai uku ce ko raka'a biyu ma duka ya rasa abin da ya samu aƙalla min raka'atin bai kai ma raka'a ba malam ya ce fala yasjudu ma'ahu to baya sujada tare da liman la qabliyan wala ba'diya ko qabli ko ba'di saboda bai samu sallah ba tunda raka'a idan sallah ce mai raka'a hudu ya zo ya samu an ɗago daga ruku'un raka'a ta hudu ya yi kabbara aka ci gaba da shi shin idan liman ya yi sallama raka'a nawa zai raka'a hudu zai to idan liman ya yi sujadar rafkanuwa kuma ya bi liman ɗin ya yi sujadar rafkanuwa a wane dalili tunda shi hudu zai zo ya yi hudunsa zai yi cikakku guda hudu tunda kwa hudunsa zai yi cikakku ba dalilin da zai sa sujadar liman ta shafi sallarsa haka ba zai yi sujada ba tare da liman la qabliyan wala badiya ko qabli ko badi dama yadda ishkalin zai dan kasance a qabli tunda ba zai rabu da liman ba har sai liman yayi sallama to an yi zaman tahiya da shi sai kwatsam ya ga liman ya tafi sujuda ta rafkanwa shin zai bi liman ne yayi wannan sujuda ta rafkanwa sai aka ce ba zai bi liman ba zaman shi zai ya jira liman ya sujadarsa guda biyu ya yi sallama shi kuma ya miƙe ci gaba da sallarsa saboda wannan sujuda guda biyu na gyaran wata tangarɗa ce da aka samu a cikin raka'o'in nan guda hudu da aka yi baya nan wanda zai zo ya yi nasa sabbi fil haka ba ta shafe shi ba fa in sajada idan kuwa yayi sujadar tare da liman ɗin batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci wannan in ya sani kenan in bai sani ba ma'adu tunda iyakaci a ce ya yi ƙari a sallah ne to ai abin da ya yi da liman ɗin ma sunansa ƙari na mutumin da ya yi kabbarar harama ya samu liman ya ɗago daga ruku'u raka'ar ƙarshe sai ya kabbarar harama aka tafi sujada da shi aka dago aka yi zama aka kuma sujada da shi aka dago aka yi tahiya aka yi sallama sannan ya miƙe kuma zai yi raka'a hudu rugus wannan abin da yi da liman da ya ƙari ne da haka idan za a kira sujadarsa tare da liman ƙari da ya kai ya ɓata sallah ai yayi abin da ya fi sujada ɗaya ma sujada rafkanwa ma ba a ce sallah ta ɓace ba yawwa ta haka dole mu bambanta tsakanin wadda ya sani da wadda bai sani ba wadda bai sani ba ya jahilci abu shikenan ba komai ai mun yi a baya cewa rafkanwar mamu liman yana ɗaukewa shikenan liman ya shanye masa wannan kuskuren nasa jahilcin nasa ko rafkanwar tasa ko mantuwar tasa liman ya ɗauke da ya yi sujadar rafkanwa tare da liman alhalin ba ta shafe shi ba haka hukuncin da malam ya yi kai tsaye cewa duk wanda ya yi sallarsa ta ɓaci hukunci ne wanda ya yi faɗi da yawa kuma ya yi tsauri da yawa abinan a samaha irin ta shari'a to za a yi la'akari da wanda ya yi cikin rafkanuwa da kuma wanda ya yi cikin ganganci ya san cewa ƙari ne amma ya sake laftawa ya yi an fahimta ko yawwa da haka fa in sajada batalat salatu in yi sujadar to sallarsa ta ɓaci wa in adraka raka'atan kamilatan idan kuma ya riski raka'a ɗaya cikakka au akthara ko sama da raka'a ɗaya sajada ma'ahu al-qabliyya wa akhara al-ba'diyya hatta yatimma salatahu wa yasjudu ba'da salami idan ya samu raka'a guda cikakkiya au akthara ko sama da raka'a ɗaya to shikenan ya samu sallah wannan shine bambanci tsakanin wadda ya samu ƙasa da raka'a da wadda ya samu raka'a guda sama wadda ya samu raka'a ya samu sallah da haka duk abin da ya shafi abin da ya faru a wannan sallar na rafkanwa ya shafe shi tunda ya samu sallah sallah ce mai raka'a hudu liman ya yi rafkanwa a raka'a farko cikinta sai ka zo ka shiga sai ka samu raka'ar ƙarshe sai ka samu wannan sallar da ka samu raka'ar ƙarshe raka'a nawa za ka cika to raka'a uku ko to tunda raka'a uku za ka cika to ka samu ɗaya yanzu duk abin da ya samu wannan sallar ya shafe ka ko da baka nan aka yi domin wannan sallah mai raka'a hudu da ka same ta tana da matsala matsalar ta shine gyaran da liman zai yi mamu masu yi don haka in liman zai yi gyara to ta gyara ya shafi kowa ba ka ce to ai bana nan aka yi tunda bana nan aka yi ai bana da matsala wannan ba kes ɗina ba ne da kes ɗinka ne tunda ai sallar ce itan ce tunda ita ce shikenan ta shafe ka kamar matafiyi ne ya zo ya samu ana sallar ana sallah mutanen gida suna yin sallah shi kuma kasar yake yi ya zo ya samu raka a biyun ƙarshe ana yi sallama ya ɗirka sallama ya ce ai shi shi ƙasar yake shi matafi ne sai a ce to ai mai ƴaƴa hudu ka samu sallar mai ƴaƴa hudu ka samu in ka sallame a guda biyu ka ɓata ta saboda ba haka take ba sallar da ka samu mai hudu ce ba mai biyu ce ba zai taɓa yiwuwa ta zauna ba dole sai dai kai hudu in aka yi sallama ka tashi ka ci ko biyu to haka ne wanda ya samu raka'a ɗaya kuma akwai rafkanuwa a cikin wannan sallar to sallar da ita ce ko ba da shi aka yi rafkanuwar ba to ita ce dai sallar da aka yi rafkanuwa a cikinta da haka gyaranta ya shafi duk wanda ya yi ta to idan ya samu raka'a ɗaya cikakkiya ko sama da raka'a ɗaya to ya danganta rafkanuwar da liman ɗin ya yi sujada ƙabli zai yi ko sujada ba'adi zai yi a nan akwai bambanci dangane da shi masbuki shi wanda ya samu cikakkiyar sallah ba shi ba shi da matsala zai bi liman ne a komai kawai idan ƙabli za a yi a yi ƙabli da shi in ba'adi za a yi a yi ba'adi da shi amma masbuki shi kuma hukuncinsa zai bambanta saboda yana tare da liman ne kafin liman ya yi sallama da zarar liman ya yi sallama to sun rabu da liman sai malam ya ce sajada ma'ahul qabliya to sai ya yi sujadar qabli ma'ahu ai ma'al imam tare da liman me yasa zai yi qabli tare da liman alhalin shi bai kare sallar ba muqaddara raka'a ɗaya ya samu raka'a ɗaya ya samu ta ƙarshe kuma ba a sujadar rafkanuwa sai a ƙarshen sallah to yanzu kuma liman zai yi sujada ta ƙabli shi liman ya ƙare sallarsa shi kuma masbuki raka'arsa ta farko ma kenan ya zai yi ƙabli a raka'a farko sai ce e au ne tsakanin abubuwa guda biyu wanne ya fi sauƙi abu na farko shine yin sujad gyaran sallarsa tare da limaminsa a cikin raka'arsa ta farko wannan matsala ce abu na biyu shine rabuwa da limaminsa ba tare da limaminsa ya yi sallama ba wannan ma matsala ce haka wace ce tafi sauƙi matsalar da tafi sauƙi shine gyaran sallarsa a cikin sallarsa ko da a raka'a farko ne ya fi sauƙi akan ya rabu da liman liman bai yi sallama ba innama ju'ila al-imam li yutamma bihi wala takhtalifu alayhi annabi sallallahu ce kar ku saba wa liman da haka liman bai yi sallama ba ka fita daga cikin da'irar jagorancin liman to ka yi kuruji ka yi tawaye wannan ya sa sai aka fifita yin ƙabli ko da a raka'a farko ne tare da liman akan fita daga sallar liman kafin ya yi sallama don haka wannan ya sa idan ƙabli ne to to sai yayi tar da liman sajada ma'ahu alqabliya sai ya yi kabli tare da liman wa akhara al-ba'diyya sai kuma ya jinkirta ba'di din ta bayan sallama ita hatta ya timma salatahu har sai shi din in ya cika sallarsa wa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujada shi ma bayan sallamarsa saboda a lokacin da liman kuma zai yi ba'di ita ba'di ana yin ta ne bayan sallama to da zaran liman yayi sallama kuma to hakkin da yake kan masbuki shine muke cika ya ciko abin da ya rage masa aikin da liman zai yi daga baya na sujadar rafkanwa tun da bayan sallama ne mamu kuma a wannan lokacin ba zai yi sallama ba masbuki ba zai yi sallama ba to sai ya miƙe ya cikato abin da ya rage mashi na sallah idan ya yi sallama sai ya yi wacce sujudar da limamin nasa yi ga kenan yanzu sun bambanta tsakanin kabli da ba'adi a hakkin masbuki kabli zai yi tare da liman saboda lokacin ba su riga sun rabu ba ba'adi kuma ba zai yi tare da liman ba da zarar liman ya yi sallama zai miƙe idan shi ma ya yi da sallarsa sai ya yi ba'adi a wannan lokaci mala ya ce fa in sajada ma'al imami amidan idan ya sujada tare da liman da gangan ba adidin kenan sai ya sujada tare da liman da gangan batalat salatuhu salasa ta baci wannan haka ne saboda sujada a sallah rukuni ne yayi su har guda biyu a cikin sallah kuma da gangan yana sane to zai zama kamar ya yi ƙarin rukuni ne a cikin sallarsa yana sane da ganga wannan wannan ƙari na rukuni da gangan kamar mutum ne a sallah ya yi mata ƙarin raka a guda don haka ƙarin rukuni da gangan a cikin sallah yana ɓata sallah amma idan ka dubi mas'alar ta wata fiska idan ka dubi cewa sujada sujadan nan ta rafkanwa a wajen wasu ma duka kabli ne a wajen wasu ma duka kabli ne ba ba'adi na taba ambata muku ba mazhabar shafi'iyya ba su da sujada ba'adi duk sujada su kabli ne kamar yadda a wajen waɗansu duk sujada ta rafkanwa ba'adi ce ba kabli kamar mazhabar imamu abu hanifa to don kai la'akari da wannan kuma ka dubi yadda yanzu nan malam ya ce idan kabli ce mamu zai yi tare da liman in kabli ce mamu zai yi tare da liman kafin kenan ya miƙe shi ka to abin da ya rage masa amma ya ce idan ba adi ce ba zai yi tare da liman ba in yayi da gangan kuma ta ɓaci to me zai hana idan ya riga yayin in ya riga yayin a hukunta maza a wata mazhabar inda dai ko a malikiyar in kabli ce sallarsa ta haka, haka ma kamata yi ko ba ba to a wajen wasu kuma ba ma ba adin dama wannan shine shine ma'anar hadisin da ake cewa hadisi in ya inganta khilafu ummati rahma sabanin sabanin al'umma ta rahama ce e sabani rahama ne rahama ne sabani ba wani yashashen sabani in dai na malami ne in dai sabani na malamai ne to ba wani sabani yasashe sai dai kawai mafi rinjaye mafi inganci amma ba yasashe kowanne da ranarsa da ran da wala Allah za a san mafita ta hanyarsa wa in kana sahiyan idan da rafkanuwa ne ya rafkana da ya ga liman ya yi sallama ya yi ba'adi kawai shi ma sai ya bi liman ɗin sai shi ma ya yi sujada sujada ba'da salam to sai sujada ba'adi saboda ya yi rafkanuwa ya yi ƙari to sai dai yanzu ya za'a ba'adi za a yi liman ya yi sallama sai ya yi ba'adinsa masbuki bai yi sallama ba sai ya bi liman da rafkanwa aka wani sujada guda biyu to shin sun zama ƙari ne a sallah mujarradin ƙari sai ya yi waccar ba'adin ko kuma yanzu shikenan ya yi ba'adinsa in ya so ya sake waccar ba'adin sun zama wannan biyun da ya sun zama ƙari ne a sallah da haka yanzu wata ba'adi ta ƙaru masa akan wacce ba'adin ta da tunda in ƙari ne in sun zama ƙari a sallah to ba'adin sa tana nan yanzu sai ya zama kenan yana da ba'adi guda biyu ba'adin sa na farko na sallar liman da ba'adin sa na rafkanwar da yayi ya sujada tare da liman idan haka ne to kenan zai yi ba'adi raka'a biyu ai sujada biyu in ya zauna ya sake yin ba'adi sujud an bayyanta yawa to abin da malai yake nufi shine da yar rafka ne bi liman yayi wannan sujada tare da liman to yayi ƙari a cikin sallah da ya ƙari a cikin sallah to ƙa'ida duk wanda rafkanuwa biyu suka haɗu masa a sallah to ɗaya yake yi da haka yanzu kamar ba'adi biyu ne a kansa akwai ba'adi ta da akwai kuma yanzu rafkanuwar da yayi har yanzu yayi sujada a cikin sallah to amma tunda a ka'ida idan rafkanuwa biyu ta haɗe wa mutum ɗaya yake yi to ba'adi ɗaya zai yanzu rafkanuwa biyu ne suka haɗu suka haɗu masa ba'adi ba'adi to amma ɗaya ake yi don haka sai ya ɗaya inda a ce ma ba'adi ne da qabli to nan ne malamai suka rinjayar da kabli akan badi nan ma ba zai yi kabli kuma yi badi ba yace to yanzu kabli ta same ni kuma du badi ta same ni na haka in haka ne to yanzu kafin sallama sai ya sujada biyu in yi sallama sai ya sake yin biyu a babu wannan shi yasa ka'ida ma mun karanta a baya wa man naqasa wa zada sajada qabla salam wanda ya rage ya kari kun ga rukan kafkan ma biyu ne ɗaya kabli ɗaya ba'adi sai aka ce yayi kabli kawai sai aka rinjayar da bangaren kabli shikenan ba sai ya kuma yazo yayi ba'adi ba haka wadda ya gamu da kabli ta bangaren limamin sa ya gamu da ba'adi ta bangaren sa shi wadda ya gamu da kabli ta bangaren limamin sa ba'adi ta bangaren sa wannan ba shi da matsala zai yi kabli tare da limamin sa sai tare da tare da limamin sa kafin limamin sa ya sallama to dama ba zai yi kuma ya samu ba'adi ba sai in bayan ya rabu da limaminsa to da ya rabu da limaminsa kuma ya game da ba'adi zai yi ba'adinsa nan kuma saboda yanzu lokacin kabilin ya bambanta da lokacin ba'adin amma inda a ce akwai kabli akwai akwai ya game da ba'adi bangaren limaminsa ko eh wannan kuma ba zai yiwu ba ba'adi bangaren limaminsa limamin ya sallama shi ya yi sallama ba zai samu kansa a bayan ba'adi ba an fahimta almuhim za mu zo mu fahimci cewa idan rafkanwa biyu ta haɗu wa mutum to ɗaya ne ake ɗauka akan wannan ƙa'ida ce malam ya gina wannan abun cewa idan har ya zamana ya yi rafkana ya bi liman an yi ba'adi to zai sujada ne ba'adi guda ɗaya na sai me wa in sahal masbuqu haka ne wa in sahal masbuqu ba'da salamil imami fa huwa kal musalli wahdahu idan masbuqi shi wannan dai masbuqin wanda aka tsere masa idan ya rafkana ba'da salamil imami bayan liman ya riga da yayi sallama fa huwa kal musalli wahdahu to kama mai sallah shi kadai ne fikan da zaran sun rabu da liman to ya ɗauki dakon sallarsa da suna tare da liman in ya samu rafkanuwa liman zai ɗauke masa in tasowa aka yi za a miƙe sai ya zauna yana ta karatun tahiya sai daga baya ya gano a shefa liman a tsaye yake sai ya miƙe ba komai ko kuma an taso za a zama na biyu sai ya miƙe yana tsaye yana karatun fatiha sai ya farga a shefa a zaune ake sai ya dawo ya zauna ba komai ko kuma yana yana yana ana zaune ana zaman tahiya liman ya ce Allahu akbar zai miƙe sai rafka ne ce assalamu alaikum sai ashe ba a gama sallah ba sai ya miƙe sai ya bi liman ba komai in dai yana tare da liman ya gamu da rafkanwa to liman yana ɗauke masa kaɗai farilla ce liman ba zai ɗauke masa ba ya kasa ruku'u ya kasa sujada mun karanta a baya to nan kan fa ko dai ya iso liman ɗin in zai iya ko kuma ya jefar da raka'a mun karanta a baya amma in dai yan mutsamutsan nan ne wanda ake musu sujada kabli ko ba'adi ya same shi tare da liman to kawai ya sha kuruminsa ba matsala amma idan ya riga ya yi sallama liman ya riga ya yi sallama sai suka rabu sai ya gamu da wannan matsalar a bayan sun rabu da liman to yanzu kan kuma shi zai ɗauka kansa kayansa to shine abin da mala yake nufi a nan da zaran masbuki ya yi rafkanuwa bayan limaminsa ya yi sallama to fa a nan kan kalmusalli wahdahu kamar mai sallah ne shi kaɗai idan ya yi ƙari zai yi ba'adi idan ya yi rage zai yi kabli وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabli to wannan shine magana da sun dauko dazu wa idza tarattaba 'ala al-masbuqi ba'diyun min jihati imamihi malai yace idan ya taru ya haduwa masbuki wanda aka rigaye shi ba'diyun min jihati imamihi ba'di ta bangaren limaminsa wa qabliyun min jihati nafsihi da kuma sujada qabli ta bangaren sa shi ajza'ahu al-qabli kabli ta isan masa wato ya zo shi sallah ya samu raka'ar ƙarshe ya same ta sai dai a cikin wannan sallar liman ya yi ƙari liman ya yi ƙari da liman ya zo yin sallama sai ya yi sallama a ƙa'idar da muka karanta idan liman ya yi sallama kuma akwai ba'adi a kan shi to shi masbuki ba zai yi wannan ba'adi ba da zaran sun rabu da liman zai miƙe da dan ya cika to sallarsa da haka yanzu ana bin sa ba'din liman a hanyar shi ta cikatowa sai ya je sai ya gurgunta wani abu sai aka rasa wani abu ko dai ya zarce zaman tahiya bai yi ba qabli kenan ko ya manta bayyana karatu bai yi ba qabli kenan yayi rage to idan har ya kai ga ya gamu da rage a cikin abin da ya rage masa na sallolinsa ko ya bar sura da tsayuwar sura duka to yanzu ga kabli ta same shi bayan ya rabu da liman ga tsohuwar ba'adi jirgi wadda liman ya gadar masa haka yanzu kun ga rafkanwa biyu ta haɗu masa ga ba'adi ta liman ga kabli tasa sai malam ya ce to qabli ajza'ahul qabli qablin zai zaka iya cewa ah to ai ba adin ta riga qablin tunda matsalar ba ne ta fara faruwa tunda liman ne wannan yanzu kuma qabli ta biyo baya ya za a ce kuma qabli zai yi ba ba'adi ba ai sai yayi ta farko in ya so sai a ce maka a'a nan ai akan duba ai ita ka'idar shari'a idan alkhairai biyu suka haɗu to ana duba mafi alkhairi ne idan ba zai yiwu su biyun duka su yiwu ba idan kuma sharri biyu suka haɗu to ana duba mafi muni ne a nisanta idan duka ba zai yiwu a nisance su ba da mutum da ragi a cikin sallah da ƙari a cikin sallah wane humuni ragi ya humuni a rage ta ya fi muni akan a ƙara mata wani abu nan ƙara mata wani abu ai ta cika ai ta cika ai da haka wani dan wani dan gyara aka mata kawai amma aka cire mata wani abu fa ya fi illa da haifi mutum ba yatsa da haifi shi da cindo ba gwanda cindo ba a to ka gane da a ce ba yatsa ai gwanda su zo yan kwaya shida da ɗaya a gefe haka gyara to duk da kowanne aibu ne rashin yatsa aibu ne karuwar yatsa aibu ne amma dai karuwar ta yafi a ce a ce yafi a ce hudu ne to wannan har a kun ga har a rayuwa ma kana son haka don haka malamai sai suka rinjayar da ɓangaren ragi a sallah akan ɓangaren ƙari in dai suka haɗu da ragi da ƙari in suka haɗu a cikin sallah to ana fifita ɓangaren ragi ne akan ɓangaren ƙari to shi yasa idan ƙabli da ba'adi suka haɗu sai a zaɓi kai ƙabli wato ka gyara ta kuma na faɗa mana sirrin da ke cikin sujjadar ita kabli ɗin yayin da aka ce ka yi wa sallar tawaya a cikinta sai aka ce ka yi gyaran a cikinta kafin ka yi sallama zai fi dacewa sama da ce sai ka fita ka mata tawaya kuma sai da ka sallame sannan ka gyara mai kai kenan amma ka yi tawaya a cikinta kafin ka yi sallama sai ka maye gurbin wannan tawayar kaga an gyara faci an yi faci amma ita kuma ba'adi ka mata ƙari ne sai ka ce to dakata haka sai ka yi sallama ka yi gyara kar kuma ka sake ƙara mata da haka ashe idan har ya zamana muna neman a cikin rafkanuwa guda biyu ana son mutum ya yi ɗaya kuma duka biyu sun same shi wacce ya kamata a zaɓa masa sai a ce ta gyara ta gyaran rage ita ce shi sa malamai suka rinjayar da kabli akan ba'adi a lokacin da suka haɗu su biyu a lokacin da suka haɗu su biyu amma malam bai sai ya ambaci kawai sai ya ambaci ba'adi ta ɓangaren liman da ƙabli ta ɓangaren mamu bai ambaci juyin sunkuyan haka ba vice versa shi ne mai ƙabli ta ɓangaren liman ba'adi ta ɓangaren mamu saboda mun ambata a baya wannan surar ita ai ba matsala ita wannan surar wannan wannan eh eh ba matsala saboda mai saboda ai idan kabli ne ta ɓangaren liman to kafin su rabu ma ya riga ya yi ta da haka ba za su haɗu masa ba ba'adinsa kuma sai bayan sun rabu ne ta same shi da haka ya yi kabli a gurbin tun kafin su rabu da liman yanzu kuma ba'adi ta same shi kuma ba zai fasa yin ta ba zai yi ta bayan ya yi sallama da haka shi yasa malam ba bai ma kawo wannan ba ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام ما لا يتي ومن نسي الركوع ود يمن ركوع وتذكره في السجود سيتنا شأتك سجودا رجع قائما ويداو سيئ ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة أنسو أنسو مسي ميميت وني أبو نكراتو ثم يركع سنن يركوع ويسجد بعد السلام يسجد بعد سلم akan ƙa'idarmu da muka sani cewa rukuni baya faduwa farilla ba ta faduwa kuma koma mata ake yi idan ba a wuce idan ba a fita raka'atta ba idan ruku'u ne za a dawo masa idan ruku'u ne za a dawo masa matukar ba a tafi tsaye zuwa raka'a ta gaba ba kenan daga lokacin da aka bar wajensa sujadar farko lokacin dawowa ne zaman tsakanin sujada lokacin dawowa ne sujada ta biyu lokacin dawowa ne idan har kai ka an kai an miƙe an tafi raka'a ta gaba to an fita daga raka'ar wannan ruku'u to sai dai a jefar da raka'ar a gina wata kuna biye da ni wannan matashiya ce na wani na wani karatu da malam zai kawo nan gaba kaɗan wanda yake da ɗan rikici kaɗan to idan duk a yanayin da ya ci narko'o matuƙar yana mahallan na na dawowa bai wuce wannan mahallan ba a kowane yanayi ya tuna kawai barin abin da yake yi zai kawai dawo ya dawo idan abin da ya bari ɗin ruku'un ne daga tsaye yana tsaye ruku'un ne bai yi ba sai ya tafi sujada kawai to zai dawo tsayen ne shi sa malam ya ce an so ya yi wani abu na karatu kafin ya ruku'u saboda ba a san mutum daga tsaye kuma daga daga sunkuye yana tafowa kawai sai kuma ya ruku'u ba a san haka in kun kula ko sallar kisfewan rana idan an dago daga ruku'un farko kuma sai an sake karatu sannan a sake ruku'u na biyu shi sa malamai suka mustahabbantar da mutumin da yake sallah sai ya zo ayar sujada tilawa sai ya tafi ya sujada da ya sujada sai ya taso ya koma tsaye to ya karanta wani abu kuma na, ayoyi kafin ya ruku'u kar kuma yana ɗaguwa da ya tsaya sai ya sake cewa Allahu akbar kuma ya ruku'u ya nuna shi ba faqihi bane a limamai sai an ɗan yi karatu aƙalla ya samu aya uku na alkur'ani sannan sai ya ruku'u to duk dalilin da ya sa mutum ya taso daga sujada ya miƙe tsaye to an so ya ƙira'a kafin ya ruku'u sawa'un sujada tilawa ce ko kuma rafkana ya ya dawo zai yi ruku'u to ana akwai wani abu da malam bai faɗa ba da a ce mutum ya yi ruku'u da ya ruku'un ne sai bai ɗaga daga ruku'un ba daga ruku'un sai ya tafi sujada ya rafkana yana sujada sai ya tuno ai bai ɗaga daga ruku'unsa ba to nan ma zai dawo amma ruku'u zai dawo ba tsaye zai dawo ba domin ya dawo tsaye ya yi ruku'u ya maimaita ruku'u ruku'u biyu kenan yayi haka daga sujada zai taso ne kawai yana mai ruku'u yana kama gwiwa ya silalo ya kama gwiwarsa saboda yanzu ya bar rukuni me rukunin da ya bari dagowa daga ruku rukuni ne da haka sai ya yi wannan dagowa ko yana sujada ta biyu ya tuno zai dawo sai wannan dagowa in yi wannan dagowan ya daidaito sannan sai ya tafi sujuda in ya so tafiyar da ya yi da farko ta zama ƙari a sallah ku dinga fahimta tunda yanzu ya dawo ya ɗauko abin a seti to abin da ya yi da shi ne rafkanwa shi ne ya zama ƙari a sallah to shi sa malam ya ce sai ya sujada bayan sallama saboda ya yi ƙari a sallah sawa'un yana sujada ne ko yana zaune tsakanin sujada guda biyu ya tuna kawai miƙewa zai ko yana sujada ta biyu ya tuna kawai miƙewa zai amma idan bai tuna ba har sai da ya miƙe miƙewar raka'a ta gaba ya tsaya to anan kan waccan raka'ar da ya manta ruku'un ta wuce kuma ta faɗi sai ya jefar da ita to shine karatun mu na gaba malam yace wa in tadhakkara sujud wa man nasiya sajadatan wahidatan wanda ya manta sujada guda ɗaya wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi sai ya tuna ta bayan ya miƙe tsaye raja'a jalisan wa sajadaha ya dawo a zaune ya yi ta illa an ya kuna qad jalasa qabla al-qiyam sai in ya kasance ya zauna kafin ya miƙe din fala yu'idu julusa to ba zai maimaita zaman ba to yanzu nan ɗazu mun yi magana akan wadda ya manta ruku ya tafi sujada muka ce shi bodarsa shine miƙewa daga sujada ta biyu in ya miƙe daga sujada ta biyu to ya kai bakin boda ba abin da ya rage sai jefar da raka'a to yanzu wanda ya manta sujada kuma fa ya miƙe raka'a ta gaba sai ya tuna au ashe bai yi sujada ta biyu ba to ya rage ɗayan biyu ko dai da ya sujada ta farkon ya taso ya zauna idan ya taso ya zauna lokacin da ya sujada ta farko daga zaunan nan ne sai ya miƙe tsaye musamman wanda ya saba da jinsul israha sai ya miƙe tsaye sai ya tuna cewa a ashe bai yi ta biyu ba to kai tsaye zai dawo sujada ne saboda tunda ya dago ya yi zama zai dawo sujada ta biyu ce kawai kai tsaye tunda sujada amma inda a ce daga sujadar da ya miƙe bai yi zaman tsakanin sujada guda biyu ba sai ya miƙe sai ya ɗauka sujada ta biyu ce sai ya miƙe kawai tsaye yana tsaye sai ya tuna au ashe daga sujadar farko ne bai yi zaman ba ma balle ya sujada ta biyu to raja a jalisan nan kuma ya dawo zaman tunda ya riga ya sujadar ya ɗago mata zama ne bai yi ba to sai ya dawo zaman in ya yi zaman sai ya tafi mai sujada ta biyu jama'a an fahimta so ya danganta abin da baka yi ba shi zaka komawa kawai abin da baka yi ba shi zaka komawa to shi kuma wannan bodarsa nemanta sujada shi kuma bodarsa kullar ruku'u matuƙar bai kullar ruku'u ba to zai dawo sabanin wancan shi kuma wancan matukar bai miƙe ba to zai dawo ruku'u nan kuma a sujada matukar bai kulla ruku'u ba to zai dawo sujada shine faɗin malam wa man nasiya sajadatan wahidatan wanda ya manta sujada daya wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi ya tana ta bayan ya miƙe tsaye raja'a jalisan ya dawo ya zauna wa sujadaha ya yi ta ya dawo ya zauna malam me yasa malam yake dawo ya zauna idan ya miƙe ne daga sujada kenan bai yi zaman ba illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam sai dai in ya zauna kafin ya miƙe din fala yu'idu al-julusa to ba zai ta zama ba me zai kenan kawai goshi kasa wa inna siya sajadataini idan kuma sujada biyu ya manta kharra sajidan to ya faɗi kawai sujada ta ya mutum zai manta sujada guda biyu na yawwa da yi ruku'u da ya miƙe ai matsala ce me ba za ta sa ba babu da ba ta sa ba da ya ɗago daga ruku'u gogon naka kawai sai ji shi yana fatiha a shi shi ya shiga ya shiga raka'a ta biyu kawai yana fatiha sai tuna ah shi fa da ya ɗago daga ruku'u ashe bai tafi da guda biyu ba to yanzu wannan karatun fatiha tasa da yake yi da tunaninsa na cewa yana raka'a ta biyu ne ya zama ƙari a sallah kawai ya faɗi ya faɗi yana mai sujada ta wannan raka'a din da haka yanzu ci gaba da karatu da yayi a matsayin raka'a ta biyu ya zama ƙari a sallah sai ya je sujadarsa guda biyu sannan ya dago yayi raka'a tasa ta biyu wancan abin da yayi da ƙari ne a sallah sai ya ba'adi walam yajlis ba zai zauna ba tunda ai bai sujada ko ɗaya ba kuma babu zama kafin sujada da haka zai tafi kawai sujada ne ba zai zauna ba wa sujada fi jami'i dalika ba'da sala dukkan misalan nan tun daga mai ruku'u har zuwa nan malam yace zai sujada ne bayan sallama zai sujada bayan sallama saboda duka ƙari ne wa in tadhakkara as-sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati tali eh taliha ne ko talihi taliha تمادى على صلاته ولم يرجع وألقى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن الصورة والجلوس لم يفوتا ما لا يتي وإن تذكر السجود إذا يتن سجده بعد رفع رأسه من الركعة التي تلي تليها bayan ya ɗago kansa daga raka'ar da ke biye da wannan raka'ar da aka samu matsala ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi sujada mu ɗauka cewa raka'ar farko ce ya je ya yi sujada ya ɗago ya yi zama sai ya miƙe ko ya yi sujadar bai yi zaman ba sai ya miƙe duk ɗaya ne kawai bambancin wajen dawowa ne ina zai fara yawwa sai ya miƙe da ya miƙe sai ya ci gaba da karatu ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura a matsayin me a matsayin raka'a ta biyu yawwa ya yi ruku'u a matsayin raka'a ta biyu ya ɗago daga ruku'u sai da ya ɗago daga ruku'u sai kawai jikinsa ya gaya masa cewa an san matsalar sujada fa a waccan ta baya yanzu kuma wannan raka'ar da da yake cikin a matsayin ta biyu ya kulla ta ba ya riga ya ɗago daga ruku'u to malam yace wa in tadhakkara sujuda in ya tuna sujada ba'da raf'i ra'sihi min ar-raka'ati allati taliha bayan ya ɗago kansa daga raka'ar da ke biye da ita ɗago kai daga ina daga mi daga ruku bayan ya ɗago kansa daga ruku'un raka'a ta biye tamada ala salatihi ya ci gaba da sallarsa kawai ba shi da matsala walam yarji ba zai dawo ba wa alga raka'atan sahawi sai ya jefar da waccan raka'ar ta rafkanwar ya jefar ta kawai وزاد ركعة في موضعها بانيا ما ليتي sai ya ƙara raka'a a gurbinta yana mai ginawa abinda suke nufi yana mai ginawa shine wai ba zai fita daga sallar ba a cikin sallar zai ɗora raka'ar shine ginawa kuma ba shi da matsala yanzu anan kai da ka zo ka ɗago daga ruku'u ka cina raka'ar ka ta farko ba kai sujada ba yanzu kuma ka riga ka bar gurin ba zancen komawa ka bar wajen a niyyarka sai ka jefar da ita aikinka ma zai nuna amma abin da ya sa ba ka da matsala idan sallar isha ce raka'a farkon nan ka karanta fatiha ka karanta washamsu daga taso raka'a ta biyu ka karanta fatiha ka karanta wattini sai da ka ɗago a raka'ar wattini sai ka tana raka'ar wa shamsu ba ta da sujada to yanzu raka'ar ka ta wattini ta zama raka'ar ka ta ɗaya kuma ba ka da matsala karatu ne a fili kayi fatiha da sura ne kayi ba ka da matsala sai ka ci gaba da sallah kawai da haka in ka je kai sujada guda biyunka ka ɗago maimakon ka zauna sai ka miƙe sai ka kawo ta biyu ka jefar da waccan sai kai fatiha da alamtaran ka ga dama ka sake ragewa ka sake wa ƙasa wacce ta shamsu ta tafi kaga mai kallon ka zai ga raka'a uku kai amma kai a sallar ka raka'a biyu ne yanzu sai ka zo kai zaman tahiya in kai zaman tahiya sai ka miƙe sai ka yi biyun ka na ƙarshe masu fatiha shikenan sai ya zama waccan raka'a farkon da karatun fatiharka da washamsinka da ruku'un da kai da sujada ɗaya da kai duk abubuwan nan da kai sun zama ƙari a sallah sai kai musu ba'adi bayan sallama sai malam ya ce wasa jada qabla salami in kanat min al-ulayaini وتذكر بعد عقد الثالثة وب... و... و... و... وتذكر بعد عقد الثالثة ينزو أنا wannan karatun da muka yi na farko zai yi sujada wace iri ne badi saboda karatun fatiha da yayi da washamsu da yayi da sujada guda ɗaya da yayi sun zama ƙari a sallah don haka zai yi badi to yanzu malam ya shiga wani kuma duk wani wani wani su kullufi sai ce wa sajada qabla salami zai yi sujjada kuma kafin sallama in kanat min al-ulayaini zai yi sujjada kafin sallama idan wannan raka'ar mai rafkanwar wanda aka bar mata sujjada kenan in ta kasance daga rakawoki biyu na farko wa tadhakkara ba'da aqdi salita sai ya tuna bayan ya riga da ya ƙullata uku. Muƙaddara wannan ishacce, a raka'a farko ya manta sujadar, da ya zo raka'a ta biyu ya yi fatiharsa ya yi wattininsa ya yi ruku'u ya ɗago duk bai tuna ba ya sujadarsa guda biyu ya ɗago me zai yi tahiya zai yi tunda bai tuna ba ya yi zaman tahiya ya miƙe raka'a ta uku ya zai karanta ta a sirrance kuma fatiha zalla ya ƙulla ruku'u sai da ya yi ruku'u ko ya ɗago daga ruku'u a raka'a ta uku sai ya tuna ashe raka'ar farko mai wa shamsin can batta sujjada to anan an samu matsala ba irin waccar ba saboda yanzu zai jefar da raka'ar farko idan ya jefar da raka'ar farko wasu abubuwa sun wakana raka'ar raka'ar da za ta zama masa ta farko ita ma ya mata zama wannan zaman ya zama ƙari raka'ar farko ta zama ƙari zaman da ya yi a raka'a ta biyu mai wace mai ta ɗaya ya zama ƙari raka'a ta uku da yanzu ta zama masa ta biyu karatu ne a sirrance kuma fatiha zalla an samu ragi an samu ragin murya an samu ragin karatun sura kuma ta zama ta biyu amma a hakan za a tafi ba a ɓata sallah ba zai ce wa kai assalamu alaikum hmm? ka san wani in ga abin ya da bulbulce sallar sai ya tukuikuya ta ya tukuikuya ta ya gama cikukuna ta kawai kenan sai sai kawai watsa ta sai dauko sabuwa to a daidai wannan lokaci abin da ya kamata ya yi tunda ya riga ya yi ruku'u ko ya dago daga ruku'u a raka'a ta uku ya tuna ta farko bata da sujjada to sai ya tafi ba matsala kansa tsaye ya tafi sujjada da abin da ya rage masa a wannan raka'a idan ya ɗago sai ya zauna zaman tahiya ya mayarta ta biyu ya mayarta ta biyu ta haka da raka'ar farko da tahiyar farko sun zama ƙari a sallah yanzu rakawo'insa guda biyu mai wattini da mai sura a da mai fatiha a sirrance uwa da ya su ne rakawo'insa biyu na farko sai dai ta biyun ga ta nan gurguwa ce ba ta da sura sannan kuma karatunta a sirrance ne to akan ka'idarmu da muka sani ga ƙari nan ga rage me zai yi ƙabli shi sa malam yace wa sajada qabla salami zai sujada kafin sallama in kanat min al-ulayaini idan ta kasance daga cikin rakawo'i biyun farko aka san matsalar wannan ko a raka'a farko aka san matsalan nan ko a raka'a ta biyu aka san matsalan nan in dai bai tuna ba sai da ya kulla ta uku duk bayanin ɗaya ne in ta kasance a matsalar a cikin raka'o'i biyun farko ne wa tadhakkara ba'da aqdi thalitha sai ya tuna bayan ya kulla raka'a ta uku to anan abin da zai faru kenan wa ba'da salami zai sujada kuma bayan sallama in lam takun min al-ulayaini galibi za ka samu nusakh na ahalari akwai wawon ana haka ne ko wa in lam takun al haka ne wa sajada ba'da salami wa in lam wannan wawun din kuskure ce galibin littafin ahalari za ka samu wannan wawun din kuma kuskure ce kuma tana hana ana tana hana a gane me ake nufi da haka a sa fensir a zagaye ta yadda karatun yake shine ne وسجد وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين kuma zai yi sujada bayan sallama idan bata kasance daga cikin raka'o'i biyun farko ba wani rafkanwar in ba a raka'o'i biyun farko take ba to ba di zai iya karatun kenan ka jira wani abu ma'ana a raka'a ta uku ce fatiha zalla a sirrance sai ya manta mata sujada bai tashi tunawa ba sai yaushe sai da ya ƙulla raka'a ta hudu sai ya tuna da ya tuna ta uku ba ta wuce ba me zai mata ya jefata sai ya yi mai sai idan ya je ya kai wannan ta hudun sai ya miƙe sai ya ƙaro ɗaya mai sura da fatiha ba shi da matsala a nan shi kenan yanzu akwai ragi a sallarsa ba ragi ba ragi ƙari ne a sallarsa me ƙarin raka'ar da ya mata rafkanuwar ita ce ta zama ƙari amma ba wani ragi a sallarsa tun da dama surar da ya rasa tan ai raka'ar da ya rasa din mai fatiha zalla ne a sirrance kuma irinta ya mayar gurbinta da haka bai samu ragi ba amma ya samu ƙari wannan raka'ar da ya rafkanuwar a cikinta ta zama ta ƙari din ta lalace da haka shi sama ya ce wa ba'da salami zai yi ba'adi illam takun min al-ulayaini idan ba ta daga cikin rakawoyi biyun farko bashi da rage sai dadi da haka ba'adi kawai zai mun gama wannan aw kanat minhuma mala yace ko kuma tana cikin su rafkanwar tana cikin biyun farko din wa tadhakkara qabla qabla aqdi thalitha amma sai ya tuna kafin ya kullata uku muƙaddara cewa a raka'a farko ne ya ba sujada ya zo raka'a ta biyu ya zauna ya zaman tahiya da ya miƙe a raka'a ta biyu sai da ji raka'a ta uku yana tsaye yana karatun fatiha sai ya tuna ashe ya bar sujada a raka'a farko bai kulla ruku'u ba shi ta zakara qabla aqdi thalitha ya tuna kafin ya kulla ta uku cewa kafin ya kulla ta uku nan fa yana da faɗi sawa'un a cikin raka'a ta biyu ya tuna ko a cikin raka'a ta uku ya tuna kafin ya ruku duk wannan kafin ya kulla ta uku ne wannan ana nuna maka cewa yana da alternative sai ya tuna kafin ya kulla ta uku sai malam ya ce nan shi ma ba adi zai ragi ba zai shafe shi ba me yasa ragi ba zai shafe shi ba malam ce li anna surata wal julusa lam ya futa saboda da karatun sura da zaman tahiya ba su wuce masa ba yana da sauran dama yana raka'a ta uku mala ibrahim ya miƙe raka'a ta uku sai tuna ashe raka'a ta farko bai sujada ba abin da ya rage shine kawai yanzu wannan ta ukun da ya miƙe sai ya bayyana karatunta in isha ce sai ya bayyana karatunta in yi fatiha sai ɗora mata sura kawai as-sura lam tahut karatun sura bai kubuce masa ba sai ya ƙara sura sannan idan ya ƙara sura ya yi ruku'u ya ɗago in ya je sai ya zaman tahiya da haka da karatun sura da zaman tahiya ba su kubuce masa ba balle ya samu ragin da zai yi kabli amma wanda ya manta raka'a a raka'a ta farko kuma bai tashi tana ba sai bayan ya kulla ta uku to ta ukun da ya kulla ya mai ta ta biyu kun kaga sura ta kubuce masa shi yasa zai yi kabli wazi ina jin na fili yake to wannan shine dukunkunan da yake cikin abu kuma insha Allah ta'ala ya riga ya abin ya riga ya warware to ko da ba ba ba ba isha bace ko azhar ce ko kowace sallah ce haka za a mu'amalance ta idan mutum ya manta rukuni ya dawo ya aiwatar da shi idan kuma ya tsallake boda to sai ya sanya sai ya sanya gurbin wannan raka wannan raka'ar da ya bar mata da ya bar mata rukunin wata raka'a ta daban in akwai damar wannan raka'ar ya yi ta irin wacce ya jefar to sai ya amfani da wannan damar misali yana tsaye a raka'a ta uku bai ruku'u ba to sai ya yi ta a matsayin ta biyu ya yi ta raka'a ta biyu idan kuma wannan damar ta kubuce masa to shikenan sai ya yi qabli in dama bata kubuce masa ba sai ya gyara sai ya yi ba'adi sanadin ƙarin waccan raka'a da ya jefar din in damar kuma bata ta kubuce masa sai ya yi kabli sanadin ba'adi da kabli sun haɗu masa sai ya rinjayar da kabli akan ba'adi kamar yadda yake a ka'idar Allahu a'lam na ga sai mu dakata daga wannan gabar abin da muka daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شلمن زمان تهيا سيميكي sai mamu sai ba su bi shi ba to a sujada idan zai sujada za su bi shi ne kuma za su bi shi ba amsa shi ne za su bi shi a lokacin da liman ya zo zaman tahiya sai rafkana sai ya miƙe mamu sai suka masa subhanallah sai bai dawo ba sai ya ci gaba da karatu to tashi za su bi shi zaman da suka yi bai da wani amfani ko ka yi tahiya kai da wanda bai yi ba duk ɗaya inda liman bai yi ba sai ya kabata da wani amfani sai ka bi shi haka da a ce za ka yi tahiyar ka kai tsaf to abin da kai ma bidiya ne haramun ne saboda ka saba wa liman kana cikin tahiyar taka mai waye ruku'u ma raka'ata uku haka ko da kayi tahiyar ka ka iso shi a tsaye to wannan tahiyar ba za ta ba za ta dauke maka sujadar rafkanuwa ba kablin sa zai yi tare da ku wasannan ba a ba a yi wa liman taurin kai in yaki to to to, to sai a bi shi gurin da ba a bin liman zamu zo mu karanta nan gaba akwai gurin da ba a bin liman eh okay to wai da aka masa tasbihi su da ba su tashi ba da aka masa tasbihi sai ya dawo yanzu kenan tambayar ka tana cewa tunda shi kadai ya tsaya da haka shi kadai abin ya shafa a wace sallah ya tsaya a sallarsa shi kadai ko a sallar ku ai shine limancin ai yanzu direba ne kada siyari za kanka zai haka ko ba zai ba kanka zai haka kai shi kadai ya kada amma kanka yayi haka to haka ne in aka samu matsala a sallah ta bangaren liman to ko kai ka aikata wannan abun ba zai hakan ba zai kubutar da kai ba daga wannan matsala Allahu ala na Eh. ta ce an yi raka uku ne a masallacinsu sai limamin ya yi sallama da ya yi sallama sai waɗanda suke masbukai wadda aka rigaye suka miƙe za su suka ci gaba da cikato sallarsu sai kuma aka fargar da shi cewa raka uku ya yi ba hudu ya yi ba da haka sai suka rabu gida biyu wasu sun dawo wasu sun bi shi wasu kuma sun ci gaba da sallarsu kawai sannan wadda suka ci gaba da sallar sun ɓata sallarsu saboda a haƙiƙa liman bai gama sallah ba sallamar da yayin nan sallamar rafkanuwa ce ba sallamar gama sallah ba ce haka komawa da yayi zai ƙaro raka'a da ta rage masa shine ci gaban wannan sallar sallamar da yayi bayan ya kammala wannan raka'ar ita ce sallamar da za ta biyo damar mamu damar rabuwa da shi kaka waɗancan wadda suka yi gaban kansu sun ɓata sallarsu wadda suka dawo suka bi liman har sai da yi sallama to su sallarsu ta yi na limamin da masbukin da ya samu raka'a uku a sallah sai limamin kuma ya yi raka'a biyar a sallah wai wannan raka'a ta biyar ɗin za ta amfanar da shi amsa shi ne ba za ta amfanar da shi ba shi ma ta zama masa ƙari a sallah ba za ta amfanar da shi ba don haka da a ce ya bi liman raka'a ta biyar ɗin shi kuma ta zama masa hudu sai da liman ɗin ya zo ya sallame sai aka fara cewa ai raka'a biyar fa aka yi biyar aka yi na'am to an sani cewa biyar aka yi to shi fa shi ya sani ne shi ma ya sani eh eh zai yi raka'a zai karo raka'a ɗaya wannan raka'a da suka da liman ɗin raka'a ce ta rafkanwa ba za ta mai masa gurbin ainihin raka'a sallarsa ba eh zai tashi raka'arsa ɗaya na to akali salisa eh ya futa dama shi ya fi wahalar ai amma kuma na na biyo da shi ta hanyar da ina ganin ba za- ba wata gargada ba na burin eh shi sa an raba muku abin na ce maka wa ba'da salami in lam takun min al-ulayaini wannan karatu ne mai zaman kansa aw kanat minhuma shi ma yawa dan haka wa ba'da salami in lam takun min al-ulayaini kama sannan zai yi ba'adi in ka tuna karatun farko da muka yi ai muka ce zai ba'adi a raka'o'i biyu idan ya manta sura a raka'ar farko sai ya tuna a raka'a ta biyu ko muka ce zai mai da ta biyu har nake an na misalta da washamsi da wattini a su- a a raka'ar washamsi ya manta sujada sai ya tuna a raka'ar wattini to kaga nan ba matsala tun da dama fatiha ce a bayyane da kuma sura to shi kenan kuma ya yi to ba shi da matsala don haka yanzu abin da zai wa mai magana nan da Allah ya rage don haka yanzu abin da ya rage masa kawai shine ya ƙaro raka'a ta biyu ya jefar da ta farko to ba wani rage a cikin sallarsa nan don haka ba zai yi gaba ta biyu gabar bai tuna ba tana tana tana tana, tana rako'i biyun farko bai tuna ba sai da ya kulla ta uku to anan kuma ta ukun da ya kulla ba ta da sura tunda ba ta da sura wala Allah ma akwai bayyana karatu bai bayyana ba du kuma ya wuce kuma yanzu dole ta sa zai mai ta ta biyu to kaga akwai rage a cikinta to kaga kabli ta same shi ga ƙarin waccan raka'ar da ya jefar ɗin ga ƙabli sun haɗu a ƙa'idar mu shine za a rinjayar da ƙabli akan baɗi sai ya ƙabli sai gaba ta uku shine rafkanuwar da ya yi ɗin ba a rakawa'i biyun farko ba ne a rakawa'i biyun ƙarshe ne a raka'a ta uku misali sai ya manta sujada sai da ya zo raka'a ta huɗu ya kulla ta ma sai ya tuna sujjada bai yi ba a raka'a ta uku me ya matsalarsa kamar misalin farko ne ba shi da matsala sai ya karo kawai raka'a ɗaya irinta sai ya yi ba'adi babu rage a sallarsa tunda surar da a raka'ar da ya jefar ɗin yana da damar yin irinta to to shikenan zallan ƙarin raka'ar da ya jefar ne kawai a sallarsa sai ya yi ba'adi shine wa ba'da salami in lam takun min al-ulayn zai yi bayan sallama sujada bayan sallama idan rafkanuwar tasa ba raka ba a rakawi biyun farko bane saboda in ba a rakawi biyun farko bane to irin ta zai karo mata da haka bashi da rage sai ya ce au har yanzu ga sura ta hudu ai sura hudu ne ga sura ta hudu au kanat minhuma ko kuma tana cikin rakawo'i biyun farkon wata zakkara ƙabla akdin thalitha sai ya tuna kafin ya kullata uku idan ko ya tuna kafin ya kullata uku yana da sauran dama dama abin da zai jawo ƙabli shine rasa damar mayar da gurbin raka'ar da ka ka jefar yanzu kuma tunda bai kullata uku ba yana da wannan damar zai iya ƙara mata sura to sai ya ƙara sura shi sama zai ce li'anna surata wal julusa lam yakuta saboda karatun sura ƙarin sura yanzu da zaman tahiya ba su wuce shi ba duk yana da damar ya yi su tunda bai kullata ukun ba sai ya ƙara mata sura in ya je sai ya mata zaman tahiya sai ya jefar da ta farkon kawai kafin su dalili da haka muna da sura hudu ne a karatun sura ta farko ba'adi sura ta biyu qabli Sura ta uku da ta hudu ba'di. Wazai. Na. Mm. Mm. Mm. Mm. jayyid jayyid jiddan wannan dan gari ne sosai dan gari ne sosai na yadda ka fahimci abin da aka yi sosai saboda shine kadai abin da ya rage ban ce komai akai ba ya muqaddara a raka'a a sallar isha ce raka'a ta farko ya san wannan matsalar na gaya muku ko a raka'a farko ko a raka'a ta biyu aka san matsalar duk iri ɗaya ne to bai tuna ba a raka'a ta uku tunda raka'a ta uku a surance ake a isha bai tuna ba sai a raka'a ta uku bayan ya karanta fatiha sa a asirce sai kawai ya tuna to yanzu yana da damar karanta sura a bayyane tunda yana da sauran lokacin karanta sura amma dai fatiha ta riga ta wuce a ɓoye mun taɓa yin karatu a baya yayin da malam yake magana wanda ya karanta fatiha a sirrance ya dawo ya maimaita ta a bayyane ya yi ba'adi har muke cewa ai barinta a sircenta a yi mata kabli ya fi akan maimaita ta a bayyane saboda maimaita ta maimaita rukuni ne da gangan da haka yanzu a nan maimakon ya maimaita fatiha to sai ya karanta surarsa a bayyane in ya karanta surarsa a bayyane sai ya ci gaba da sallarsa sai ya yi kabli na ɓoye fatiha shikenan saboda yanzu kabli da ba'di sun haɗu masa sai kabli na ɓoye fatiha in kuma ya ɗauki fatawar wasu malamai kamar shi kansa malamai ahlari kan cewa yana iya maimaita fatiha to sai ya maimaita fatiha a bayyane ya yi surarsa a bayyane sai ya zama ba shi da kyaf na ragi ƙari ne gaba ɗaya sai ya ba'di wadda insha Allah Allahu alam kai na ƙarshe wa alaikum salam نعم
idan kuma kamun zai iya bin liman da kuma farma tare wato wannan zai iya kare na faɗan zai iya haka abin yake ne yau an ka ce mutum zai iya haka zai iya bari kenan yawa yawwa ɗan gari wato idan mutum yana tare da liman sai sujada kabli ta samu liman a sallah kuma alhalin shi ma ya samu wani abu na wannan sallar dan mun yi a farkon karatunmu ne in bai samu komai ba ba ta shafe shi ba to zai yi kabli tare da liman liman idan ya zo kafin ya yi sallama zai sujada sa guda biyu idan ya sujada sa guda biyu duka za a yi da wanda ya samu cikakkiyar sallah da wanda ya samu wani bangare na sallah duka za a yi sujada tunda kabli liman yake yi tunda ba hali ka rabu da liman sai yayi sallama haka duk abin da zai yi zaka yi da aka zo aka zauna liman sai yayi sallama to kai ba za ka yi ba ai miƙewa za ka yi sai ka cikato abin da ya rage maka na sallah alabashi yanzu idan ka gama cikato abin da ya rage maka na sallah ba bukatar kuma ka yi kabli don kun riga kun yi da liman ba bukatar ka yi kabli ka riga ka yi kawai da ka zo ka gama tahiyyar ka sai kai sallama kawai sai dai in a hanya ne kai ma ka je ka sake tuntube ka kwaso kablin ko ka kwaso ba'adin to wannan tunda kai kadai ne to in ka zo karshen sallar ka kai sai kai inji na amsa Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik